بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرن ده دقة رمضان شكرا تدبو ديد دريهدو da talatin da uku hijira annab sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da da sha ɗaya ne ga watan takwas ko sha ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu sha biyu ne sha biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a lissafin turawa jiya mun tsaya akan aya ta goma sha ɗaya fa in tabu wa qamu salata yayin da suka tuba suka tsayar da sallah su kafirai wa ata zakata suka bayar da zakka fa ikhwanukum fi dini to sun zama yan uwan ku addini fa hum ikhwanukum fi dini lahum ma lakum wa alaihim ma alaikum duk abin da kuke da shi suna da shi kuma duk abin da yake kan ku yana kansu wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah ya ce muna bayanin ayoyi dalla dalla ga mutanen da suke masu fahimta ne masu kuma ganewa to yau za mu tashi aya ta goma sha biyu wa inna ka su aimanahum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون الله يقول وإنك سوء أيمانهم إذا سك وروري الكولي sun yi rantsuwa sai suka warware ko suka yi alkawari sai suka warware kalmar aimanahum ana nufin uhudahum suka warware alkawarin su min badi ahadihim bayan sun kulla alkawarin ana nufin mushrikai na qurayshawa wa ta'anu fi dinikum kuma suka yi ta suka a cikin addinin ku suka yi faɗin maganganu marasa kyau abuhu suka yi ta aibata addini faqatilu a'immatal kufri Allah ce ku yaƙe wato shugabannin kafirci kalmar a'immatal kufri ana nufin ru'usul mushrikina wa qadatin min ahli makkah manya-manya cikin mushirkai da jagororin cikin mutanen makka ku yaƙe su kada ku ɗaga musu ƙafa matuƙar sun warware alkawari bayan warware alkawari kuma suka kama su kanku innahum la aymana lahum saboda su ba su da wani alkawari ai la uhuda lahum ayman jam'i ne na yamin kenan la wafa lahum bil ahad ba sa cika alkawari ko ka ce la aimana lahum a kirar ibnu amir ai la imana lahum ya karanta bi kasril ain bi kasril hamza kenan innahum la aimana lahum innahum la imana lahum kenan la tasdiqa lahum wa la dina lahum ba su da gaskata Allah kuma ba su da addini gaba daya la'allahum yantahun ku yaƙe su ko sa hannu dangane da sukan addini da bata addini da ƙoƙarin hada kai da sauran kafirai wajen yaƙar ku ku musulmi wannan aya din tana nuna mana a wannan lokaci Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama in mutanen nan suka tuba a kyale su fa khallu sabilahum amma yayin da suka warware alkawari suka ki su bi gaskiya suka kama ƙarya suka cuci musulunci suka hada karfi da karfi don su yi fada da addini to Allah ce faqatilu a'immatal kufri ba ma ce a yaƙi kafirai ba ke ce ku nemi ku nemi shugabannin ku yaƙe su saboda ba su da wani alƙawari a tattare da su ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين Allah yake cewa ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum yanzu ba za ku yaƙi mutanen da suka warware alkawarin su ba naqadu uhudahum suka warware dukkan alkawari da suka daura wa hum alladhina naqadu ahda sulh bil hudaybiyah sune waɗanda suka warware alkawalin nan na sulhu a hudaybiyah wa anu bani bakrin ala qitali khuza'a kuma suka yaƙi banu bakr wajen yakar wato khuza'a wa hammu bi ikhrajir rasul kuma suka himmatu wajen fitar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama su fidda shi daga makka hina shama'u fi darin nadwa yayin da suka haɗu a darin nadwa suka ce sai sun fidda annabi wa hum bada'ukum awwala marra wanda kuma su ne suka fare ku suka fara yakar ku tun farko shine hum bada'ukum awwala marra kenan su suka fara yakar ku a badar kenan cewa su kai lanan sarifu hatta nasta'sila muhammadan wa ashabahu wallahi ba za mu juya ba sai mun kare muhammadu da shi da almajiransa gaba daya ba za mu bar gurin nan ba sai mun ga mun gama da su tas shine abin da suka faɗa to shine Allah yake cewa yau akwai wani ma abin jin nauyi ma dan an ce ku yaki waɗannan ai babu yukhrijuna rasula wa iyyakum su ne fa masu koran ku suke fitar da annabi da kuɗin daga gidajen ku kuma su suka fari wannan kuma ba sabon abu bane kafiri ya fidda musulmi daga gida yanzu ga kyakkyawan misali nan ku duba falastinawa irin azabar da suke ci a duniya azaba azaba a kashe su a harbe su sannan kuma a zo a fitar da su daga gidajensu a ɗauki gireda ana kashe su ana rushe gidajensu gireda da za ta zo tana rushe tana tone hanya fa tana fasa dutse ita ake kawowa ta zo tana fasa gidajen waɗannan mutane kuma ba don wani ba kawai don su musulmi ne kullum kuma haka ake kuma ba a daina ba a takshaunahum Allah ce tsoron su kuke ji ne a takafunahum wa tatrukuna qitalahum yau tsoron su kuke ji har kuka bar yaƙar su fallahu a haƙu an takshau to Allah shi ya fi cancantan ku ji tsoronsa in kuntum mu'minina in dai har ku mu'mine ne wannan ayat tana nuna mana musulmi ya kamata ya zama mai ƙarfin gwiwa ya kamata ya zama mai ƙwari kada ya zama matsoraci a takshawnahum tsoron su kuke ji ka ji fanji Allah kamar cewa ya kamata a ce ya Allah ba ma jin tsoron su to kada wani kafiri ya ji a ransa cewa musulmi zai ji tsoronsa in dai musulmin gaskiya ne magana tsoro an ɗauko tsoro a gaban musulmi an yanka shi gaba ɗaya babu shi ya mutu idan ka ga musulmi yana jin tsoron kafiri to to daman bai da ƙwarin imani ne ko kuma bai da kimtsi bai da shiri ko kuma shi kansa damar musuluncin nasa ya masa rikon sakainar kashi ne amma in ba haka ba ina ya giwa ta taba jin tsoron kiyashi giwa ta ji tsoron kiyashi lokacin da ta nike shi ma ta san ta nike shi ai ba ta san ta taka shi ba to wannan misali ma karami ne wanda hankalinku zai iya dauka dan musulunci da kafirci ba su ma haduwa to Allah yana ba musulmi ƙwarin gwiwa fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na in dai ku mu'mine ne haka Allah ya ce sai ce
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم Allah ya ce qatiluhum ku yaƙe su yu'adhibuhum Allah bi aidikum Allah zai musu azaba da hannayenku yani bi qatlikum Allah bi aidikum ko yaqtuluhum Allah bi aidikum Allah tabaraka wa ta'ala zai kakkashe su da hannayenku wa yukhzihim kuma Allah zai tabar da su su zaman tori batattun yaƙi a rinjaye su wa yansurkum alaihim kuma zai taimake ku ku musulmi a kansu wa yashfi sudura qaumin mu'minin kuma Allah zai warkar da zukatan mu'minai yubri'u da'a qulubi qaumin mu'minin Allah zai warkar da cutar da take cikin zukatar mu'minai da abin da suka kasance suna riska daga zuka daga tare, tare da kafirai na cin mutunci da batanci da zagi a ce wa musulmi talakawan banza a ce da su mahaukata a ce kun bi annabi mai sabon addini da sauransu ne maganganu na batanci irin wannan damuwa da kuke ciki to wannan rana da kuka yaƙe su Allah zai warkar da ku wannan damuwa shine wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yuzhib ghaiza qulubihim kuma Allah zai tafiyar da wato a bakin ciki ko bacin rai na zukatansu karbaha wa wajdaha Allah zai cire dukkan damuwa da bakin ciki da bacin rai da ke cikin zukata ya taimaki musulmi wa ya tuba Allahu ala man yasha kuma daga baya Allah zai yafe wanda ya ga dama ko ya shiryar da wanda ya ga dama fa yahdiyahu ila islam a cikin su din kuma sai Allah ya yafe wanda ya so ya shiryar da shi zuwa musulunci kamar yadda aka yi wa Abu Sufyan duba duk abin da abu sufyan ya yi amma daga baya sai Allah ya shirya da shi ya tuba kuma musuluncin sai yayi kyau wanda yanzu zamu zo mu karanta irin kokarin da ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin hunain yana cikin waɗanda suke dab da annabi su ba su ma gudu ba yace yana so zai nuna wa ubangiji cewa abubuwan da yayi a da yanzu zai zo ya aikata aiki mai kyau dan ya wanke kansa da irin su ikirma ibnu abi jahal da suhail ibnu amr wa ya tuba Allahu ala man yasha'u kenan duk waɗannan sun tuba Allah ya yafe musu wallahu alimun hakim lalle Allah masani ne kuma mai hikima kuma haka din ya faru wasu sun yi barnar daga baya kuma Allah ya ba su daman tuba to wannan ayoyi suna nuna mana lalle musulmi shike da izza shike da ɗaukaka amma yayin da ya rike gaskiya idan kun rike gaskiya za ku samu ɗaukaka in kuka rike ƙarya kuka sa son duniya to za ku samu ci baya dama abin da yake karya musulmi shine hubbu duniya wa karahiyatil maut tsabar masifar san duniya da kuma kin mutuwa mutum ya sa san duniya a ransa duniyan nan ta wuce komai sannan ga bala'in kin mutuwa mutum baya son mutuwa kwata-kwata to kaga wannan ba daidai bane kuskure ne Allah gyara mana sai ce am hasibtum أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولم يتخذوا اتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون أم حسبتم أم تتركوا yanzu tsammani kuke zato kuke yi za a kyale ku haka walamma ya alamillahu alladhina jahadu minkum Allah bai ware wanda suka yi jihadi a cikin ku jihadin gaskiya ba haka kawai za a kyale ku ai dole sai an yi tankaɗe da rere a yi walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi ya ware waɗanda ba su riƙi a sabanin Allah da manzon Allah walal mu'minina ko kuma mu'mine walija ba su riƙi wato iyayen giji ba waɗanda suke riƙar wato iyayen giji ba Allah ba kalmar walija tana nufin bitanatan wa auliya hiwalunahum waɗanda suke son su suke nuna musu ƙauna su ɗauki sirrin musulmi su kai musu akwai waɗanda suke da wannan ɗabi'ar munafukai kenan suna zaune cikin musulmi idan duk lokacin da suka samu dama suka samu labari na musulmi sai su ɗiba sai su je su kai wa kafirai don a zo a illata musulmi shi sa wasu malaman suka ce walija dinnan tana nufin khiyana ha'inci ko yaudara khadi'a wallahu khabirun bima ta'malun lalle Allah mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa shi yasa wasu malamai suka ce wannan aya tana magana ne akan munafukai kuna tsammanin kyale ku za a yi wasu kuma suka ce a'a ana nufin muminai ne wanda yaƙi ya tsanani a gare su mana aka yaƙi aka shiga cikin tsanani suka shiga damuwa Allah ya ce yau ku tsammani kuke yi haka kawai za a kyale ku ba za a jarrabe ku ba ai dole sai an bambance tsakanin zare da abawa ai sai an raba tsakuwa da aya ai sai an tsince cin shinkafa an fitar da dukkan wata datti da ƙazanta da ke ciki kada ku taba tsammanin haka za ku tafi أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون yanzu mutane zato suke yi za su ce sun yi imani amma kuma ba za a fitine su ba ba za a jarabe su ba ai ba za a taɓa yin haka ba ba daidai ba ne wannan da haka dole akwai jaraba kuma lamarin ubangiji sai ya yi kuma wannan yana nuna mana cewa ashe akwai munafukai kenan duk inda ka samu musulmai za ka samu munafukai wani ciwo ne da allah sauwaƙi allah ya yi wani ma yana yin munafurcin bai ma san yana yi ba mutum ya zo ya zauna kullum burinsa idan an yi wani abu na musulunci ya rinka cutar da addini ya ɗauki labarin musulmi ya kai wa kafirai ko ya ɗauki wani asiri da aka yi ya je ya faɗa don illata addini ko ya zo ya zauna ya saka riga irin ta musulmi shi din ma musulmi ne ya saka kaya irin na musulmi ya yi magana irin na musulmi a je masallaci da shi a komai da shi alhali kuma ashe ɗan leƙen asiri ne akwai waɗanda ma suke yin haka ɗin ba don komai ba don su kawo rikici a cikin al'umma su ta da fitina su ainihin cutar da addini a tunaninsu a ganin su ɗin wai a haka su suna ganin wai a haka ɗin wai za su iya illata addini ne ba san cewa wallahi addinin Allah ya fi ƙarfin su ba wannan toye-toye da saukewa ɗin da ake an daɗe ana yi mala amma kuma Allah bai ba su nasara ba kuma ba zai taɓa ba su nasara ba kuma wa inna jundana lahumul ghalibun lalle rundunar ubangiji su ne masu rinjaye hakan komai kawai dai musulmi su kwantar da hankalinsu amma nasara tana ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وسنة الله مدوكين سركي am yazo yake magana dangane da abin da ya shafi masallaci da kuma raya masallaci a wannan ayar Allah yana cewa ma kana lil mushrikina ya'muru masajid Allah daman bai dace da mushrikai ba su raya masallatan Allah raya masallatan Allah aikin muminai ne babu wani mushriki da zai raya masallacin Allah ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr waɗanda suke shaida wa kansu da kansu cewa su kafirai ne eh suna tuce su kafirai ne kuma suna da'awar cewa su ɗin kafirai ne to ya za a raya masallaci masajid anan ana nufin masallacin harami to amma dai ya shafi dukkan sauran masallacai kuma to me yasa aka yi masa jam'i aka ce masajid shi shi kadai ya halatta ce da shi masajid saboda li'annahu qiblatul muslimin kuma duk wani masallaci shi yake kallo babban masallaci kenan masallacin maka ba لأنه قبلة المساجد كلها masallacin makka shine alƙiblar dukkan masallatai ga baki daya shahidina ala anfusihim bil kufr waɗannan kafirai suna shaidawa kansu da kansu cewa um, wato su kafirai ne to ya za a siraya masallaci ula'ika habitat a'maluhum lalle waɗannan ayyukansu sun lalace sun rushe saboda suna yi ne dan wani Allah kuma suna hada Allah da waninsa wa fin narihum khalidun kuma a wuta suna masu kaddara ma dawama da tabbata a cikin wutan jahannama babu wani bukatar a ce wai kafiri shi zai zo ya rayu masallaci ka san dadin sun mamaye masallacin haramin makkan gaba daya su suke komai da komai a ciki har ma sai suke a suke kokarin su hana ma musulmi su shiga su yi ibada a ciki haka suka yi to amma kaga wannan ra'ayi ne da son zuciya da neman yaɗa barna to shine Allah madaukin sarki ya ce ai bai dace da su ba su raya masallaci da da bauta tun da su ba sa bautawa Allah su yakar ubangiji suke da wani Allah suke hada shi inna ma ya'muru masajidallahi kadai dai waɗanda suke raya masallacin Allah man amana billahi wal yawmil akhir su ne wanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe wa aqama salata suka tsayar da sallah ko ya tsayar da sallah mai wannan sifa wa ata zakata kuma ya bada zakka wa lam yakhsha illa Allah kuma baya jin tsoron kowa sai Allah lam yakhaf fi dini ghayra Allah a addini baya jin tsoron kowa sai Allah wa lam yatruk amra Allah li khashyati ghayrihi kuma baya barin umarnin Allah dan jin tsoron wani Allah abadan Allah ce fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin waɗannan da sannu za su kasance cikin shiryayyu wannan asa in ta zo daga bangaren ubangiji wajibi ne kenan waɗannan sai ka fassara cewa asa ula'ika an yakunu min almutadin ai waɗannan ai sun kasance cikin shiryayyu kamar daidai yake da fa ula'ika humul muhtadun dan duk asa ta ubangiji to tana nufin wajibi wajibi ne faruwar wannan abu almuhtaduna shiryayyu din sune almutamassikuna bi ta'atillah sune masu rike yi wa Allah da'a mai girma da ɗaukaka ɗa'ad da za ta kai su gidan aljanna to kenan wannan su ne sifar masu raya masallaci ya tabbata a cikin hadisi ingantacce riwayar imamu tirmizi Allah ya masa rahama ce hadisi ne hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aita ar-rajula ko idza ra'aytum ar-rajula ya yata'ahadu al-masjida in kun ga mutum yana sabawa da zuwa masallaci fashhadu lahu bil iman to kuma sa shaidan wannan yana da imani tunda Allah ya ce inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wanda yake raya masallacin Allah shine wanda ya imani da Allah da ranar karshe kuma yake ba da zakka Abu Hurairah ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwayar Imam Bukhari da Muslim manzo Allah na cewa man gada ila al-masjid aw raha wanda ya sammako zuwa masallaci ya ko bayan Allah wanda ya sammu ko zuwa masallaci ko kuma ya tafi tun yamma da wuri-wuri kafin magariba a'adda Allahu lahu nuzulahu min aljannati kullama gada aw raha Allah zai tanadar masa gararsa shine nuzulahu kalmar nuzul tana nufin gara gara shine abincin bako da ake ajiye masa kafin ya zo to duk wanda yake sammu ko yake zuwa masallaci da wuri da asuba kafin liman ya zo ya tafi masallaci da magariba kafin liman ya zo su ne a gaba to wannan duk lokacin da ya wannan sammako to Allah zai tanadar masa da abincin bako a gidan aljanna a gidan aljanna Allah zai tanadar masa da abincin bako kaga wannan mutunci ne kuma kimantawa ne darajtawa ne ashe wannan yana nuna mana yana da kyau mu rinka sammako zuwa masallaci sammako zuwa masallaci ba asara ba ne wallahi alheri ne kuma duk wanda yake yin haka din zai ga amfanin shi wanda yake ganin cewa wai shi ba zai je masallaci ba yana yin wayo sai ya ji an tada ikama ko kuma sai ya ji maliman ya yi raka'a ta farko wani ma sai raka'a ta karshe ma dan kar ya rasa gaba ɗaya yake zuwa ya jona to wallahi ya cuci kansa kuma ya bata kansa lokaci kuma waɗanda suke cewa wai wanda yake zuwa masallaci kullum wai ai bai da aikin da zai yi ne to sun yi asara mu a haske a tabarau din hangen nesa da annabi ya hango mana shine duk wanda yake zuwa masallaci akai akai to kuma sa shaida cewa shi mumini ne sannan kuma duk wanda yake zuwa masallaci yake sammako to duk lokacin da ya sammako ya je masallaci to Allah yana masa tanadin abincin bako a gidan aljanna ashe kaga albarka ne zuwa masallaci ko gida ne kake zaune inda kake zaune babu masallaci a wurin ai ba karamar hasara ba ce rayuwar musulmi ba ta yiwa da daɗi sai da masallaci kusa da shi almasajid buyutullah masallatai su ne ɗakin Allah fa masallatai su ne ake ganawa da ubangiji ko fa da aka gayyace ka aka ce ka je ai ka yi samu ko ka je don karka makara haka ne koma gaba ne to ballantana a ce ɗakin Allah har kana sakaci kana ɓata lokaci wallah wannan ba daidai ba ne kuma annabi ya yi albishir ga masu raya masallaci da gina masallaci hadisin bukhari da muslim manzala ce man bana lillahi masjidan wanda ya gina wa Allah masallaci kaji ya gina wa Allah ya gina wa ubangiji masallaci to bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gina masa katafaren gida a gidan aljanna wannan kwaya ɗaya masallaci wannan in ka gina wannan da ake sallah a ciki gashi nan kana ganin sa wasa wasa ana sallah a ciki bai wuce sahu kaza ba to duk wanda ya gina shi da ikhlasi yayi don Allah to Allah zai gina masa gida a gidan aljanna amma yanzu in ban da lalacewar al'umman nan ba da iya karancin tsoron Allah kaga wai idan an zo za a aikin masallaci sai a shekara da shekaru ana neman taimako akan gina masallaci wallahi wani abun idan mutanenmu suna aikata wani abun sai kaga kamar ba sa yadda ne da abin da ake gaya musu kawai suna zuwa ne gurin wa'azi suna shan hira kawai ana musu taɗi labari ne su tashi zuba shi a wurin kamar ba su yadda da abin da ake faɗa ba a ce al'umma da take da dukiya take da masu dukiya a cikinta masallaci bai kai ya kawo ba unguwa sai ga an shekara da shekaru ana neman taimako akan gina masallaci dakin Allah ba gidan wani ba ba gidan liman ba ba gidan ladan ba ba gidan kowa ba haga wannan ai ba karamar hasara ba ce ba ko kuma ka ga mutum yana da kuɗi malam Allah madaukin sarki ya ba shi kuɗi ya mutunta shi ya darasha shi ya kimanta shi amma wallahi sai ga ya ƙara rayuwarsa yana da miliyoyin kuɗi amma wallahi bai iya gina masallaci ko ɗaya ba haga ya fi ƙarfinsa mana ya fi karfin yi masallaci dai dan karamin masallaci da zai gina ai ai ka fi karfin shi wanda yake harkar yake juya miliyan ɗaya miliyan biyu ma a irin wannan lokacin ai zai iya gina dan masallaci karami yanzu irin wasu ƙauyukan da masallacin ma na ginin ƙasa ne ma dubu hamsin sai ta gina maka masallacin ko dubu ɗari sai ta gina ma masallacin kai da kake multimiloniya ba za ka iya gina wa Allah ɗaki ba ko ga masallaci yana nan babu babu wuta ko babu fanka a haɗu zafi ya tana naƙar mutane ko babu shimfiɗar kirki idan ka je kai sallah a ciki sai ka je ka wanke rigarka ko ka ji masallaci yana wari saboda ba a tsaftace shi ba wanda zai iya ba da lokaci ya zo ya tsaftace shi ɗan turaren nan na wuta da ake sai da sinkinsa bai wuce naira ɗari ɗari da hamsin ba mutane ba za su iya siyan turaren wata fi sabilillah su kai masallacin unguwarsu da ashanan naira biyu naira uku su ce a rinka kyastawa ana kunna mutane suna jin kanshi in sun zo sallah azhar ko la'asar ba amma a ɗakin sa yana da turare kala kala da yake fesawa zai je ɗaurin aure ko zai je wani abu amma ga masallaci sun zama abin tausayi galibin masallatanmu za ku gansu yan firit firit firit yan ƙanana ne ku gaya mun a garin nan in ban da masallatan juma'a ba masallatai nawa ne da aka gina su sun ishi mutanen unguwar a ce duk salloli idan an zo ba a yin sahu a waje kaɗan ne wanda za a ce duk masallaci dai yana ɗaukar mutanen unguwar cap cap kaɗan ne saboda idan an zo yankan masallacin ma dan kit ake yankansa wallahi wani masallacin juma'a ma bai kai shagon wani ba wallahi a garin nan da yawa akwai masallatan juma'an da ba su wuce shagon kasa kayan wani ba masjidul jami' kai ka san meye masallacin juma'a kuwa ka taba ji an mak- an an karanta maka bayani akan sifar masallacin juma'a masallacin juma'a fa shugaba ne a cikin masallatai wanda idan an je an yi sallah sauran masallatai a ƙarshen sati shi kuma a zo a haɗu a cikinsa shine sai kuma shi ɗan ƙarami a matse liman yana hudu ba a sunkuye saboda idan ya miƙe hularsa za ta taɓa ginin masallacin fi sabilillahi fa kuma yanzu ku jira kuke kuna tsammanin mala'iku ne za su zo su gina muku masallatan daga sama ko ko wani ne zai zo daga abuja ya gina muku a gina muku zo ku yi sallah ku dai kun iya sallah kuna da duwawun zaman tahiya attahiyatu lillahi amma ba ku da kudin da za ku gina masallaci wannan ba daidai ba ne in mutum ya tashi gina gidansa sai ya gina katafaren gida ya kashe miliyoyin kuɗi amma idan an zo neman taimako za a gina masallaci sai ya zaro 200 ya bayar 200 fa ba 200 ba ba 200 ba 200 200 da ko yalon bello ya saya ya kai gidansa yaransa ƙanana 'yan shekara uku za su gyara shi to ya kamata mu sake lale iya yanda masallatanku suke iya alamar yanda kuke amma dukanku kuna zuwa aikin hajji da umra ai ku shiga saudiya da makka da madina ku ga irin masallatansu ka ga malam masallaci a unguwa subhanallah wallahi wani masallacin unguwar malam duk ƙasar ku babu irinsa kuma na unguwa ne ba na juma'a ba ne eh kana shiga malam ac ne zai fara sheme ka tukunna allah ka ji wani sanyi liman yana sallah baka so ya gama da wuri in kai sujada nan baka so ka daga kafet din kansa wallahi turare suke fesa masa kanshi kuma kafet din kafin a sa sai an sa ma katifa katifa mai laushi ka ji daɗin tsayawa a sahu lafiyayyen sahu ga ruwan sanyi a gefe ga sababbin ƙur'ani ƙur'ani ma ba za a je ma tsoho ba sabo kal za a je ma yana tsufa da ya fara mana sai a ɗebe a canja a kawo su ga irin dan toilet paper din nan na dan abin nan in kayi tari ko majina haka ka dan zaro ka abin nan mu yanzu in ka ɗauko wannan toilet paper na, da ake ajiyewa na kwalin ka ajiya masallaci na rantsi da Allah wani zuwa zai ya zauna kamar nafila yake ko yana zikiri ana idar da sallah da ya leka dama da hauni ya gaba kowa wallahi zama zai ya nade toilet paper gaba daya ya zube ta aljihu ya kara gaba ba abinda mutanen ba za su yi ba saboda tsabar mutuwar zuciya da rashin sani ya kamata Allah wallahi mun taba gwadawa a wani masallaci a Kano na ce bari ne mu gwada mu gani muka gwada shi ba mu sa shi ma a wajen masallacin gaba ɗaya ba sai muka sa shi wajen liman haka idan na kewaye kwana ɗaya kwana biyu sai dai yanzu ga kwalin nan MT ba komai ashe mutanen ka idan suka zo sallah duk wanda ya zo sallah da ya ga wannan dan toilet paper sai ya bari in liman din ya daga an ajiye shi a wajen liman ne ko da yana karatu ko yana hudu ba ko na abu wallahi malam mutane kowa idan ya sallah sai mutum ya dan tsaya karamukallah dan dan dauki dan tishu din nan dole sai ga ya ga daya biyu uku hudu ya nade ya nade sai ya zuba aljihu ya dada nadowa ya kara anan tunda ya samu na banza bari ya kara gaba sai muka gwada muka ga abin ya kamata ya wajen wata guda ana amfani da shi to baya kwana biyu kwana uku kowa idan ya zo bahaushe sharrinsa in ya ga abu kayan banza baya iya bari to tun da dai abin share majina ne ko da fa babu majina sai ya ɗiba ya zuba aljihu in ya ɗiba ya zuba aljihu sai ya je ajiye gobe ma in ya dawo sai ya daɗa loda ɗabi'a mu kenan to ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara kyautata masallatai yana da kyau masallaci mala a sa masa kafet a tsabtace shi ya zamanto mutum in ya zo ibada zai ji natsuwa a ciki wuri ne mai kyau mai ban sha'awa amma masallaci ya zama kana Allah Allah ka fita a tattakure a mammatse ga yan uwa nan da suka ɗauki wata ɗabi'a ta shiga sahu ka ga mutum wai kamar tsoron Allah ne an zo an daidai sahu an shiga kawai sai ya zo ya ratsa mutane wai shi sai abu nan kaga an Allahu akbar yayi wani haka aman matsafa haka ba wai wai wai shi mai tsoro wallahi wani haka zaga kaga haka din nan kaga dai hannuna ko wallahi haka zai sala duba inda kir- hannunsa yake anan kirji anan kuma an yi magana wai ustaz ne wai Allahu akbar a haka ne zai salla wannan ba tsoron Allah bane kuma wannan ya kamata idan liman ya ga wani yayi irin wannan ya cire shi a ma- ya ya ce fita fita ka je ka shiga sahu a bar mutane su yi sahu a nitse kowa ya sa hannunsa a kirjinsa kamar yadda annabi ya ce a wadace ba a tattakura ba su mutanen mu gani suke a matsalin nan a sahu shine tsoron Allah ai kuma ba haka bane ko wani ya zo shi ustaz ne an zo ana daidaita sahu za a hada kafa an ce a daidaita sahu a hada kafa wallahi malam in ya zo ya danna maka kafarsa sai ya rike maka kafar gam haka zai rike ta idan ka ja ya tura ka ja ya tura ka ja ya tura kana Allah Allah a kammala saboda ka haɗu da ustaz mai daidaita sau waye ce ai haka ai wannan ba daidai bane gaba ɗaya ya fitar da kai daga hayyacinka a cikin sallah ya matse ka su kuma wasu an ce in an zo yin sujada a buɗa idan ya zo zai yi sujada sai ya sujada gaba ɗaya ya bokare haka da haka idan idan ka zo za ka yi sujada sai dai ka kifi a nan akan damtsan hannunsa in ka yi magana su ustaz ne ya je ya karanta sifatu salatin nabi ya shaza wannan limamai ya kamata su sa ido su lura da wannan ko kwanan nan a wani masallaci a garin nan naga irin wannan wallahi mala an zo ana sallah sahu fa ya cika kurin wani ya zo with full confidence kawai yana ganin ba abu ne na laifi ba kurin ya zo ya shiga tsakiyar mutane ya tura ya tura sahun nan sai ga yana na- yana rawa yana rawa wallahi sai da ya shiga kuma malam da aka idar da sallah ba wanda ya masa magana saboda su mutanen masallacin sun dauka haka din addini ne ai kawai mutum ya je ya zaman sa bai zai zo masallaci ya shiga sahu da wuri ba sai an tada sallah abu ne ya zo ya matsa wa mutane a lokacin malam idan kana yin sallan kaga zai takura maka ka dada buɗe kafar ka ka ture wurin ka babake baka saba wa Allah ba saboda zai hana ka kushuyi a sallah ana so a yi sallah ne a cikin natsuwa to duka waɗannan wasu 'yan kurakurai ne wanda muna aikata su kuma muna tsammanin addini ne amma kuma ba addini ba ne ba addini ba ne daidai yake da irin mutanen da za zo masallaci su tarar da mutane suna zaune ko wataƙila suna nafila ko kuma suna karatun ƙur'ani sai mutum ya zo ya tarar da wuri fa wurin ba inda za a zauna amma sai zo sai ya nanaka ya shiga dole ai tunda an ce sahabbai suna daidai sahu su hada kafada da kafada to shi matsi kafada da kafada yake yi. la ya juzu hada ya kamata mu ji tsoron Allah na malam
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين
riwaya ta zo daga Muhammad ibn Kab al-Quradi yake cewa wannan aya ta sauka ne akan Ali ibn Abi Talib da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib da Talha ibn Shayba wata rana zance ya kama su sai kowannen su ya faɗi wata magana ta nuna alfahari da wata ni'ima da Allah ya masa shi Talha yake cewa ana sahibul bait biyadi mafatihuhu ni ne nake rike da makullan ɗakin Ka'aba gaba ɗaya in ji Talha da haka ni na fi ku matsayi al-abbas yake cewa ana sahibu siqaya wal qa'imu alaiha ni kuma ni aka bawa zamzam da shayar da mutane ruwan zamzam gaba daya da haka ni na fi ku falala Ali bin Abi Talib shi kuma yace ma adri ma taquluna laqad sallaitu ila al-qiblati sittata ashhurin yace ni ban san me za ku iya gaya min ba ai ni na fi kowa a cikin ku ni da nayi wata shida ina kallon wato al-qibla kafin ma sauran mutane su musulunta ma'ana yana nufin su ne farkon musulunta in ji aliyu wa ana sahibul jihad kuma da mu aka yi ta jihadin nan na farko a je can a je can a je can to shine Allah madaukin sarki ya saukar da wannan ayar aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami yanzu kuna sanya shayar da mutane ruwan wato zamzam ko a shayar da alhazai ruwa shine siqayat alhaji shayar da alhazai ruwa wa imarat almasjid harami da raya masallaci kuna kamanta wannan kaman amana billahi wal yawmil akhiri kamar wanda ya imani ne da Allah da ranar karshe wa jahada fi sabilillahi kuma ya jihadi saboda Allah ku gani kuke daidai ne wanda ya shayar da ruwa da kuma wanda ya aiki ya raya masallaci daidai ke da mai imani da wanda ya imani ya yi jihadi la yastawuna inda Allah ba daidai suke ba ko a wajen Allah wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalumai a wata riwayar kamar yadda aka ruwaito um, daga annu'man ibn bashir yake cewa na kasance a mumbarin annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen mumbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum yake cewa ni ban damu ba ko da a ce ba ni da wani aiki da na taɓa yi a rayuwata bayan shayar da alhazai shi wannan mutumin aikin sa idan alhazai suka zo aikin hajji shi yake ta ɗiba ruwa ya ta ba su ta ba su ruwan alwala ruwan wanka ruwan sha ne aikin sa kenan wannan siqayatul hajj babban aiki ne akwai lada kamar a ce mutane sun zo masallaci aikin ka kai kai ta ba su ruwan alwala kai ta ba su ruwan sha kana ta musu hidima to wani sai ce ni wallahi in a ce a duniya ban da wani aiki ma sai wannan ni ya ishe ni ɗayan kuma ya ce ni kuma ban damu ba a ce ban ban taba aikata komai ba amma dai na raya masallacin harami kullum ina na mu muke kula da masallaci na harami wani kuma yake cewa jihadi saboda Allah ni ban shayar da mutane ba ban raya masallaci ba amma na yi jihadi saboda Allah kuma jihadin nan ya fi duk abin da kuka faɗa ashe Umar dan Khattab yana jin su a kusa da mumbarin annabi suke zaune suke cacar baki sai umar sai ya daka musu tsawa ya ce la tarfa'u aswatakum inda minbari rasulillah sallallahu alaihi wasallam ce ku daina daga sautin ku a wajen mumbarin annabi yaya gindin masallacin annabi mumbarin manzon Allah ku zo kuna daga kuna daga sauti ka duba ladabi ga girmama annabi kuma wannan ranar ranar juma'a ne ya ce idan na shiga gida ni kuma zan je in tambayi manzon Allah wannan jayayyen da kuke yi sai ko ya shiga gida sai tambayi annabi yana tambayar manzon Allah sai ne Allah ya saukar da wannan ayar aja'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah ai ba daidai bane ba wanda ya imani da Allah ya jihadi ai sama yake da kowa la yasawuna inda Allah ba daidai suke ba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to anan abin da ya kamata mutane su fahimta shine wato dukkan aiki na taimakon al'umma yana da amfani sosai duk wanda Allah ya masa arziki yana layin da yake taimakawa mutane to gode Allah hidima wa mutane khairun nasi anfa'uhum linnas mafi alheri a cikin mutane shine wanda yafi kowa taimakawa mutane mai taimakon al'umma yana agaza wa mutane yanzu ka duba irin aikin hajji da za a je kona makamancin wannan wanda zai su zo su tsaya suna ta hidima su ba wa alhajai abinci su ba su wurin kwanciya su ba su ruwa su nuna musu hanya su yi musu mai wannan aiki ne mai lada kwarai da gaske kuma har yanzu dana idan ka lura za ka ga larabawan na maka da madina sun kiyaye wannan din suna yi akwai masu taimako wallahi daga gida gida za ga ana fito da ruwan sanyi ana raba mutane yanzu da yake an yi modernizing din abin wallahi malam mai kuɗi mutum ɗaya sai ya sa a yi masa trailer trailer guda ɗari biyar tirela ɗari biyar irin kwantina doguwan nan gaba ɗaya kawai juice juice ne za a cika shi da shi wannan wallahi malam ganin idan mun gani wallahi idan suka zo a ranar arfa ko lokacin da za a tafi mina in an zo bayarwa ma saboda abun ya yawa bai zai yi a rinka ɗaukan wannan juice juice kamar irin wannan five alive five alive din fa da manyan su da su bai zai yi ma a rinka zara kwaya ɗaya ana bayarwa ba katon suke jefawa idan an zo kawai katon katon ake barawa sai a ɗauko katon guda sai a jeho a cafke su yi ta jefa mutane akwai wanda zai yi tireloli tireloli na tufa apple kaga tirela guda a nanake da apple akwai tirela tirela tirela sai a jera ma tirela goma sha biyu a jere gaba ɗaya naman kaza ne da ruwan sanyi da apple a ciki kuma an sa shi a kwali an mutunta shi ga robar ruwan sanyi a kwance ga kaza a kwance ga ga ga ga ga ga apple guda mai dan zaki ga dan lemon nan na kwali a kwance sai a ɗauka a baka da ka ɗauka a matsayinka na alhaji kana samun inuwa ka gyara wannan sai dai kai ta gyatsa yini za ka yi ruwa za ka yi ta karawa kawai to wallahi mutum sai jera jera cireloli ana raba alhazai ana ba su ashe kaga sun rike wannan siqayatul hajj din baramij ake yi malamai su dawazi cewa masu kuɗi ku rinka taimakawa kuma su masu kuɗin su zuwa suke su samu malaman su su ce akar makallawa yanzu ga taro za a yi me zan ba da gudunmuwa me zan taimaka da shi kuma me zan agaza da shi fi sabilillah kaga ashe saboda suna mutunta malaman su suna agaza musu kuma suna kimanta su sannan kuma suna me suna daraja su sai ga mai kuɗi ya zo sai a yi masa a yi masa bil ɗin abin da ya kamata ya bayar wannan abin da ya kamata ya bayar ɗin ba kuɗin za a karɓa ba sai a ce ka je ka dafa abinci ka raba alhazai ko a ce ka je ka sayi ruwa tirela ɗari uku ka je ka raba alhazai kuma wallahi ka za su je su yi suna godiya suna fatan alheri kuma har yanzu inda zaka je ko aikin haji ko aikin umra idan ka je ka zaka ga a masallacin annabi an kewaye malam ana kiran ka zaka yi abun buɗe baki yanzu da azumin nan ana roƙon ka don Allah ka zo ka sha ruwa a guri na don Allah ka zo kai buɗe baki a wuri na don Allah ka zo kai kaza a wuri na saboda sun yarda da wannan to amma mu yanzu yaya duk abin da za a yi na addini wallahi haka za a zo malamai su ta ihu a taimaka jama'a a taimaka a taimaka wani ma in ya ga ana yawan neman taimako a guri ma baya dawowa ce kai rabu da su ta neman taimako ba zai dawo ba yanzu misalin kaga da azumin nan akwai wurare majalisai da yawa inda ake tafsirai akwai na asuba akwai na bayan kafin azhar akwai na bayan azhar akwai na bayan la'asar akwai na bayan isha'i to da masu kuli ko masu hali sai ku duba ku je dukkan inda kuke ganin jama'a suna zuwa ana amfanuwa kar ma ku yi malamin magana ku je ku samu masu gudanar da wurin masu gudanar da masallacin dan Allah za a yi tafsiri bana anan dame dame dame ake da bukata na taimako a lissafa ma sai ka ce to na dauki nauyin abu kaza na dauki nauyin abu kaza wannan ce na dauki nauyin abu kaza wannan ce na dauki nauyin abu kaza abin da ya kamata ai kenan ba wai kullum sai an zo ana matsantawa talakawa sun zo wani ya zo da yan naira hamsin ɗinsa a zo a zuga malami mai tafsiri ya zo ya ta jan ayoyi ya ta jan hadisai ya gama jan aya da hadisi mutum ya ɗauki naira goma ya bayar kuma naira goma ma fa ya riga ya gama kure a dakarsa ne hamsin ce da shi amma masu masu ƙarfin ba za a gansu ba to gaskiya nan ba daidai ba ne ku koyi aikin alheri na sha faɗa ana maimaita wani a kano nake faɗa cewa masu kuɗi kuna zuwa ku je aikin hajji kuna zuwa ku je umra sai multimiloniya ya zo ya bi layi ana ba shi sabil sabil a maka kaga yana karban fi sabilin layin da shi kansa zai iya ɗaukan nauyin wannan abu amma idan sun zo najeriya ba za su yi zuciya su yi ba yanzu waye wani mai kuɗi ne yake zuwa ce ya ɗauki nauyin abun buɗe baki gaba ɗaya na masallaci kaza a kawo wadataccen abinci wadataccen ruwa wadataccen ainihin lemu wadataccen ayaba wadataccen dabino sannan kuma a yi abinci a dafa mata a ɗauki nauyin mata suna dafa abinci a ci abinci mutum nawa ne suke ko masallaci nawa ne ake uwa uma ma yanzu da ake yin itikafin nan kowane mai itikafi sai dai kulle kuɗi a jihunsa ya san wace dabara zai ko kuma yana da wanda zai kawo mai abinci ya kawo masa gaskiya akwai karancin taimako a tsakaninmu mu kuma ya kamata mu ji tsoron Allah kuma na gaya muku ina maimaita mu kar ku yi tsammanin mala'iku ne za su sauko daga sama su taimaka muku wallahi wallahi ku ne za ku taimaka kuma ku din dai ku ne na wannan zamanin yanzu sahabbai su ne na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi zamani da shi sun taimaki addini sun agaza masa alkur'ani ya rike tarihin su an gaya mana muna koyi ana faɗa kuna Allahu akbar to zamanin annabi ya wuce zamanin sahabbai ya wuce na tabi'ai ma ya wuce to ku kuma kuma yanzu ga ku da zamanin ku da malaman ku to ku ne kuma ake jira ku yi aikin da kuma in kun shuɗe za a rinka buga misali da waɗanda za su biyo bayan ku to in kun in kuma in kuma kuka ɓace fa aka neme ku aka rasa ba ku yi taimakon ba to yaya jikokinku da tattabakunan ku za su taimaka wa addini ba za su taimaka ba ba za su taimaka ba da haka duk Allah ku taimaki addini kullum idan an ce a taimaka wa addini ba wai ba ce aka yi wai ka dauki kuɗi ka ba wai malami ba shi malamin ba cewa ya ka dauka ka ba shi ba shi ya yadda malamin zai maka aikin fi sabilillahi yanzu kai karatun da kake zuwa ka ji da tafsiri da sallah da limanci da za a maka duk kyauta ake maka ba wanda in ya zo gurin tafsiri za a ce ina kuɗi amma kowa ya sani a coci akwai cocin da rufe kofa ma ake sai ka biya ka shiga kuma ana musu wannan ne don a tarbiyyantar da su aikin da ake musu su ba da kuɗi don a yi musu hidima kai yanzu ba a karɓan koko ba a wajenka za ka zo ka zauna awa ɗaya awa biyu ana ma karatu a fahimtar da kai abin nan in malamin ma ya kuskure ka tashi ma kana zagin sa ko ya faɗi wata fatawa wadda bata ma ba ka je ka ce bai da tsoron Allah shekara da shekaru a gurin ka gane addini kai ka yadda wannan abin da aka kyauta ne za a baka to shikenan shi malami yanzu yayi hidimar da zai iya bayarwa taimakon da zai wa al'umma ya ba su to kai kuma kana da kuɗi a kugunka kuma an ja ayar da aka ce a taimaka masu kuɗi su taimaka kuma ka yi shiru kayi Allahu akbar to da wa ake da aljanu ake da kai ake ai to kai me ka bayar me ka bada gudunmuwa yanzu kamar misali ai a cikinmu akwai masu gyaran wuta akwai riwayas akwai masu sai da kayan wuta akwai masu kaza kamar yanzu misalin wutan nan da aka zo wannan wayoyin da aka yi sai a sami cikin samari matasa sai wani ya zo ce malam za a fara karatun tafsirin nan kafin a fara sai ya zo ya samu kwamitin gudanar tafsiri malam za a fara gudanar tafsiri ni aiki na wayarin duk wayarin din da za a nan gurin a gaya mana da ni da abokanai na za mu zo mu ba da fi sabilillahi za mu yi shi kyauta kuma duk ranar da wuta ta samu matsala a kira mu za mu gyara kaga ya ba da gudunmuwarsa sai wani kuma ya ce malam ni ina da shagon kayan wuta duk wanda ake da bukata ko lamfolda ko socket ko wani abu da ake da bukata a wurin nan tunda ba gidan wani za a kai ba al'umma ce take amfanuwa to ni kuma na dauki nauyi zan kawo su gaba daya kaga ya sauke nauyin sa wani yana sai da man fetur shi ya zo ya faɗa mana yayi a aikace yau shekara nawa yana yi yace duk man da ake da bukata a tayar a yi wa mutane tafsiri a yi tahajjudi a yi na safa a yi na rana yace shi ya dauki nauyin wannan man kawai ma ba sai an faɗi shi waye ba a rinka zuwa kurin ana daukan man nan kuma haka ba a taɓa yin fashi ba kaga ya sauke nauyinsa to wani kuma sai ya zo ya ce kaza wani kuma sai ya zo ya ce kaza wani in kun yi haka to sai addini ya rinka tafiya sai ya karfafa wa malami karfin gwiwa ya rinka wa'azi da gaske amma a zo a ce kaza kowa ya noke a ce kaza kowa ya noke na sha faɗa nan maimaitawa ku duba masallatan mu kuɗin da muke sallah a cikin su abun tausayi har yanzu akwai masallatan da wallahi tabar makaba ake shimfiɗawa da tsohon buzu buzu buzu na na, na rago kai sujada a jiki kamar goshinka zai daga wanda an ci gaba ana sa kafet ana sa turare ana sa AC a masallaci kuma inda za a je gidanku ɗakinka kamar a ingila ka gyara komai amma ɗakin Allah kuma ba komai bane ba to Allahumma fashhad ya Allah ka shaida mu je malam
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم Allah ya ce alladhina amanu wa hajaru wa jahadu waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillah saboda Allah bi amwalihim da dukiyarsu kaji ko in an yi magana jihadi sai a ce da kuɗi ashe akwai jihadin kuɗi kar ka ɗauka jihadi jihadi kurin ɗauki takwabi shine a'a na kuɗi na aljihu kuma an yi magana kuɗi ba sai wai mai kuɗi multimiloniya ba mai ɗari biyu ma zai yi jihadi da kuɗinsa wa anfusihim da rayukansu kaga sai Allah ya fara gabatar da jihadin kuɗi ma kafin na gangan jiki a'zamu darajatan inda Allah waɗannan masu wannan su ne suka fi girman daraja a wajen Allah sama da waɗanda suka yi alfahari bi siqayatil hajji wa imaratil masjidil haram wa ula'ika humul fa'izun waɗannan su ne alfa'izun waɗanda suke sun samu babban rabo annajuna minan nar wanda sun kubuta daga wuta yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min lalle ubangiji tabaraka ta'ala ya yi musu bishara da rahama daga gare shi kuma yana kan yi musu bisharar bai daina ba wa ridwanin da kuma yarda ka san abin da ake nufi da yarda in Allah ya yarda da kai malam kai komai duk abin da kai ba zai rubuta maka alaki ba kamar yanzu misalin mutanen badar da suka je yakin badar annabi ya ce Allah ya yi albishir a gaya muku ya ce i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ku aikata ma shi'tum abin da kuka ga dama na yafe muku duk abin da ka ga dama in ma za ka idin ka je kai Allah ya yafe ma in ka samu yardar Allah shikenan kofa ta rufe wa jannatin lahum fiha na'imun muqim ga kuma aljanna da aka basu wanda a cikinta akwai na'im ni'ima muqim tsayayya zaunanniyar ni'ima wanda ba ta kaucewa fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar annabi ya ce a cikin aljanna ni'imomin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba abin da kunne bai taba ji ba abin da zuciya bai taba darsuwa zuciya tarayar wannan abin ma ba ba ta taba yi ba saboda tsabar kyan wannan abin da daɗin shi aljanna gidaje gidaje gidaje ga sunan sama da ƙasa girman aljanna ya wuce tunaninka babu wani abu na ɓacin rai a cikin aljanna ba bola ba datti ba ƙazanta ko yawu ba a tofarwa ko majina ba a yi ba fitsari ba kashi ba bayan gida ba shadda babu ba haila ba yawon bacci an kwanta rayuwa ce kurum abinci kuma kala-kala abin sha kala-kala gidaje kala-kala ni'imomi kala-kala kuma ba wanda yake takura wani kowa da wurinsa haka ce gidan mutum ɗaya a aljanna an ka daga kanka yadda kake hango tauraro haka za ka ga saman gidansa fitilar benensa ta can sama kamar tauraro sai ka ji ana cewa a ai gidan wani ne wannan ai gidan wani kenan to Allah ya yi tanadi tanadin da ya wuce tunanin dan adam ana ba da labari ne dan ka iya fizga kawai amma ba wai cewa abin da ke cikin aljannan shine exactly ba kuma ita an shiga ba a fita shi yasa duk wani wanda yake gadara wai ya samu jin daɗi na nan duniya to kai ya tsammanin cewa abun fa zai tabbata in ba ya bi Allah ba akwai wanda suka samu jin daɗi a nan duniya sun manta da lahira sai ka ga mutum ya rantaba gida ya kashe miliyoyin kuɗi amma wala bai gama cin moriyar gidan ba sai ka ga ya mutu ya tafi kabari gidan talakawa ba a taba bambanta kabarin mai kuɗi da kabarin talaka ba duk iri ɗaya ne malam ko an taba bambanta ramin an zo tono ana cewa saboda wannan mai kuɗi ne a yi mai filasta ko a sa masa kafet a ciki ko kuma a tayar masa janareto ana zuwa ana dura masa mai a haska kashi an taba yi ko a sa masa katifa ko a sa masa filo sai dai a masa filan turbaya da ƙasa wallahi kuma a kai ka daji ɗanka da ya fi kowa son ka wallahi ba zai zauna ya gadin ka ba matakka da ta fi kowa son ka ba za ta tsaya ta yi gadin ka ba matakka da kake ƙaunarta take ƙaunarka in ka mutu Allah Allah take a raba gadon ka ta ɗebi miliyoyin kuɗinta a raba wani kuma yana nan shi kuma a gefe yana jira ɗan kawo farmaki kenan ya zo ya kawo farmaki ya aure ta wallahi tallahi wannan kuɗin naka da ka tara kuma wani ya je cinye su ‘ya'yanka kuma su ta masha'a suna morewa sun manta da ubansu ya tara kuɗin ka tafi lahira za ka tafi ba ko kobo ko naira ɗaya kuma Allah ya sa a maka lissafi da hisabi dalla dalla kwabo da kwabo ba daga kafa to me dan adam yake nema ka bi Allah ka huta kawai zaman lafiyan ka shine bin Allah amma duk mutumin da ya ɗauki rayuwa wani abu ya fifita rayuwar duniya akan lahira to wallahi ya yi hasara ba ƙaramar hasara ba kuma ya tabe kuma bai zama mai tunani ba kuma yanzu misalin duk abin da za ka zo kashe a gida ko a mu'amala jin daɗi ba laifi ba ne ka ji daɗi ka hau mota mai kyau ka gina gida mai kyau kowa ma yana so wannan amma abin da muke faɗa ka haɗa da tsoron Allah kuma ka rinka tunawa da bayan Allah wani ya zo ya yi gado mai faɗi babban gado amma dutsiyarsa iya inda zai kwanta bai fi faɗin teburin nan nawa ba ma da na yake gabana sauran aljanu ne za su tashi kwanciya kai Allah wallahi dutsiyarka ba za ka yi katon gado iya ganinka ba iya ganinka wani dan uwa ya gina wani gida ya nuna mu ya kai ni ban ɗakin na gani wato abun ban ɗakin abun wankan ban ɗakin kurin miliyoyin kuɗi ne wannan miliyoyin sun isa ka gina gida guda da kai da matarka a zo a maka murna a anguwa to shi wannan robar wankan kawai injin da za a yi wankan kawai a ɗaki ban ɗakin wallahi miliyoyin kuɗi ne kuma wallahi ban ɗakin ya fi falon gidanku malam a ciki fara akwai kan waya ga gurin ga gurin air condition wai in kana na ce me alakar ban daki da air condition ga gurin iska ga gurin tsuguno ga gurin ban ga ga ga gurin sabulu ga gurin omo ga gurin fitsari ga gurin wanka ga gurin tsayawa ga gurin da zaka zo ka bude hamatarka ha iska ta tahura ga inda zaka je ka bude kanka iska ta hure ga inda zaka je ka tsuguna ka sa dubararka wani famfo ya zo yana hadda gurin tsarki wani karfe rinka fitowa yana zuwa yana yana dawowa nace nace kalan ka je je makale maka ka shiga uku ah to ba kayan bature bane ba wallahi tallahi sai ya zo ya makale maka ka shiga uku duka dan adam ya samu wuri ɗauko shi ake a kafa shi ai na gaya muku akwai wani bawan Allah da da ya je China ya sayo gida gaba ɗaya a gine wallahi gidan ya kai faɗin wurin nan da kuke zaune gida ne gaba ɗayan ya siyo shi ɗungurungum aka ɗauko shi a jirgi iyi suka je suka hada masa gidan nan pieces pieces aka yi ta jona shi da notuna ana daurewa komai haka ya ganshi ya yi cinikin sa ya sayo tunda shi mai kuɗi ne na tambayi wanda yake bani labari na ce masallaci nawa gina ya ce ko dai wallahi malam haka ya lodo shi a jirgi aka kawo shi a ruwa aka shigo da shi kawai abin da ya masa a nan Najeriya DBC kawai yayi aka daga gini ta ƙasa aka yi mai DBC dan saboda ruwa kada ya rinka shigansa kurin aka zo aka daura shi kuma masu daura gadon ma daga China aka taho da su suka zo suka daddaura masa gado suka komai da komai shikenan ya shiga shi da matarsa nace saura na lahira kuma saura na lahira ta haka mutane Allah dai ya sauwaƙe Allah ya sauwaƙe muna neman Allah ya mana afuwa sai aya ƙarshe Allah ya ce khalidina khalidina fiha abada inna Allah indahu ajrun azim
khalidina fiha abada suna masu kaddara madawwama har abada dukansu Allah zai ba su ni'ima tabbatacciya kuma ba zai musu ƙoro ba inna Allah indahu ajrun azim lalle Allah a wajensa akwai lada mai tarin yawa lada mai girman gaske to anan zamu dakata saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah muke roƙo ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah mana afuwa da rangwame um, kafin mu mika abin magana ga mai amsa tambayoyi um, muna uh, sanar da yan uwa da 'ya'ya da abokanai gaba ɗaya cewa muna da manya-manyan baƙi da suka ziyarce mu suka sanya mana albarka a wannan majalisi na wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma waɗanda waɗannan malamai gaba ɗaya iyaye ne a gare ni ni kuma ina ganin girman su kwarai da kiman su sannan kuma alhamdulillahi rabbil alamin wannan ya nuna cewa wannan dai buri da muke fama muke fata da shi na a yi ƙoƙarin haɗa kawukan al'umma musulmi su yi haƙuri da juna su girmama juna su mutunta juna alhamdulillah ana samun nasara kuma waɗannan malamai jagorori ne a wannan gari su ne kullum suke karantar da ku dare da rana muna fatan allah ya saka musu da alkhairi allah ubangiji ya ba su lada akwai na farko akwai malam abdulrahman adam chief imam na jama'atu izalatul bid'a wai kamar sunna na can hanyar jauro tukur wancan babbar hanya kenan sheikh abdulrahman an san shi dattijo ne cikin dattawan wannan gari da suke taimaka mana wajen karantar da al'umma da sallah Allah ya saka masa alkhairi kuma ya kara masa lafiya da imani kuma muna masa godiya cikakkiyar godiya da addu'a Allah sa ya gama da duniya lafiya kuma ya tsaya masa a bayansa ya wuce masa gaba a duk abin da ya sa a gaba sannan kuma a na biyu akwai malam abubakar gwani wanda babban malami ne da yake gabatar da tafsiri a masallacin fada wanda yake gabatar da tafsiri kafin sallar azhar malam abubakar gwani sananne ne kowa ya san shi a garin nan ba wanda bai san kokarin da yake gabatarwa ba na taimaka al'umma da kokarin faɗakar da mutane na kai masa ziyara bara can da ta wuce a gidansa mun daɗe muna tattaunawa da shi wallahi ya kare ni da kalmomi masu amfani kuma masu shiga zuciya wanda na daɗe gaskiya ban ji wasu maganganu na manya na girma da kuma zurfin tunani da sani ya kamata ba daga bakin wani ba irinsa da ni da duk waɗanda muka je da shi muka zauna muka yi zama yadda ka san abokanai duk da girmansa da shekarunsa da tarin ilimi da Allah ya bashi amma ya taimaka mana a matsayin mu na 'ya'ya kuma ya ba mu shawara dangane da abin da ya shafi karantar da mutane Allah ya saka masa da alkhairi shi ma ya zo wannan wuri gashi nan a zaune muna masa addu'a Allah ya tsaya masa kuma Allah ya saka masa alkhairi Allah ya ba shi lada akan duk abin da yake yi na karantar da mutane kuma duk abin da ke matsala ce a rayuwarsa Allah ya gyara masa kuma Allah ya tsaya wa iyalansa kuma Allah ubangiji ya taimake shi ya ba shi lada akan duk da awar da yake yi kuma Allah ya ji kan iyaye magabata sannan kuma akwai malam Isa liman malam Isa imam na masallacin fada shi ma ya kawo mana ziyara wanda duka waɗannan yan uwa muna tare da su gaba ɗaya a wannan majalisi Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi Allah ya bashi lada shi ma kuma Allah ubangiji ya jagoranci al'amuransa duk abin da zai zama masa matsala a rayuwarsa shi ma Allah ya warkar masa ya kautan masa ya kuma gyara masa da kuma dukkan waɗanda suka zo ko da ba mu san sun zo ba mu ne musu addu'a kuma na ari bakin ku gaba ɗaya ina ce da su jazakumullahu khairan Allah ya albarkace ku kuma ya saka muku da alkhairi kuma muna jin daɗi kwarai a matsayin mu na yara matasa muna ganin dattawa iyayenmu kuma wanda suka jikoki da mu suna zaune kusa da mu suna ƙara mana ƙarfin gwiwa to wannan yana nuna cewa insha Allah future din mustakbal din za ta yi kyau kwarai da gaske kuma alhamdulillah muna godiya wa Allah in wannan ya nuna wani abu wannan falala ce daga ubangiji tabaraka wa ta'ala zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce Allah ubangiji ya baku ya girmama ku a cikin al'umma ya fifita ku ya nuna nuna ku ya bayyana ku ta yadda idan kun zo wuri sai an san kun zo kuma idan kun tafi ma sai an san kun tafi kuma amma ɗaukaka ce ta addini Allah ya saka muku da alkhairi ko mun gode kwarai kwarai da gaske Allah ya ba ku lada Allah ya saka muku da alkhairi jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum
a malam Allah ya saka da alkhairi a namu ci gaba da karanta tambayoyi kamar yadda aka saba mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya ya ce malam idan zan je tahajjudi idan zan je tahajjudi to zan iya yin sallan tarawi duka rakawo'in goma sha ɗaya sannan in je tahajjudin ko kuma ya za a yi za ka iya yi ita sallah a wannan wata na ramadan ba iyakan cewa mutum cewa yin kaza kare kaza musamman a wannan lokaci da mutanen mu muke da rauni na imani za ka iya yi ka yi wannan tarawihin kuma ka je ka yi tahajjud din akwai sabanin malamai tabbas akan matsalar akwai riwaya da aka tambaye na Aisha dangane da adadin sallolin da annabi yake yi raka'a nawa yake yi tace manzon Allah bai kara ba a Ramadan ko a wajen Ramadan sama da raka'a 11 raka'a 11 yake kawai ko wata Ramadan ko wata ko ba wata Ramadan ba to amma sai tace fala tasal an tulihinna wa husnihinna kada ka tambaya tsawo sallarsa mai tsawo ne kuma ga kyau doguwar sallah yake don in ya zo yin sallar sai kafarsa ta kumbura tana zubar da ruwa sallah ce da a dare ɗaya za a karance bakara a ali imra da nisa'i da suma'i da duk a share su a dare ɗaya ana neman wajen izu izu goma kenan ko goma sha kona makamancin wannan to mu yaya mu ta mu faƙula uzu bi rabbil falaki ne da nasi inna adainaka masu kokari ne suke yin izu ɗaya izu biyu kuma in ma ana yin ma a ce akwai a ce misalin waɗanda suke sauke alƙur'ani ɗin to ka kwatanta ruku'in da sujadan nana aisha ta sifanta sifar sallar annabi ta ce yanda ya daɗe a tsaye haka yake dadewa a ruku'i mu yanzu in an maka wannan sallah aka dade a ruku'in wallahi ba ka iya dagowa ba sai dai ka wuce kwarai da gaske dan in ka dade ruku'in ya dade ya dade ana miƙe waje za ka yi kaman gadon bayan ka ya kage ba za ka iya ba sujjada kuwa akwai masallacin da liman din yake dan jarabawa yake yin sujjada ana yin sujjada ana dadewa sai dai ka ji wani yana ya fara minshari yana gwarci kwa bacci ya ɗebe shi ba za a iya ba saboda zaful iman da rauni kuma jikin bai saba ba ala'ayi hal da kowa dole ya da cewa ba irin sallar annabin ake ba yanzu to su waɗannan malamai sun ce a tsaya akan wannan to wasu malaman kuma suka ce a'a tunda ba irin ta annabin ake ba mai tsawo ba ya halatta a yi ta yi a yi ta yi mai yawa sannan akwai hadisi cikin bukhari an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam dangane sallar dare ce salatul laili masna masna sallar dare biyu biyu ne fa idza khashiya ahadukum al-fajr ko subha falyutir bi wahida idan ɗayan ku ji tsoron asubahi ko alfijir zai keto masa ya wutiri da guda ɗaya kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama suka ce a wannan riwayar ai annabi bai ce sai kai sha ɗaya ba bai iyakance ba za ka yi ta yi ne iyayenka haka suka faɗa almuhim matsala ce ta sabanin malamai ba faɗa a kai in wani ya ga zai ƙara ya je ta yi Allah karɓa masa idan kuma ya ga ba zai ƙara ba shikenan kuma kar ya yaƙi wanda ya ce zai ƙara ka a ce kafiri ne yawwa ban daga ya ɗiban raba mutane kaulasan abin da bai kai ya kawo ba Allah ya ganar da mu kuma ya karɓi ba mu na'am
mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam ni sana'a na walda ce sannan ina da mutumin da yake kawo mini duk ayyukansa da ya tashi to wannan karon ya kawo mini yin wata kofa amma a jikin kofan akwai ado da za a yi da cross to malam ya halatta in karba in yi ne ko kuma in ce masa addini na hana hamba malam ko da wasu ma ba za ka yi ba bai halatta ba ka ce za ka yi kofa amma ba za ka yi cross ba ba kai ba cross musulmi Allah ya raba ka da hanyar cross in ku neman cross kake yi to ka je ka haɗu da shi annabi fa cewa ya mun sha karanta muku a hadisi a nan gurin cewa ko wucewa kai ka zo ka tarar da bishiya a haka itacen bishiya ka zo wucewa ka tarar da ita ta yi alamar cross to ka tsaya ka balla itacen ballantana kai da kanka ka ɗauki hannunka ka yi walda ka yi cross ai ba daidai ba ne ka ce masa addinin ka ya hana za ka yi kofa duk kwalliya za ka yi amma wannan cross din ba za ka yi ba yana so bismillah baya so ya fi ruwa gudu shikenan garba ka ce neman abinci ne za ka yi ka je ka nemo wa kanka fitina wallahi tam
wannan kuma yace assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam muna so a taimaka mana da ƙarin bayani akan zakka misali kamar nawa ne ya kamata mutum ya mallaka kafin ya fitar da zakka sannan kuma filaye su ma suna cikin abubuwan da za a fitar da zakka ne ko kuma
to dan ban manta ba dai nisabin zakka din bana ya kai kusan dubu ɗari shida ne ko dubu ɗari shida ne da talatin da tara ina jin ko da ɗari tara da ko arba'in da wani abu dubu ɗari shida ne da wani abu shine in kana da su za ka ba da zakka kuma yadda za a ke sai kasa su arba'in za ka yi kudin gaba ɗaya sai ka kasa su arba'in sai ka ciri kashi ɗaya shi ne kudin na ubangiji sauran ajiya ita ce allah kiyaye fili ku ji da kyau baran gaya muku dan akwai dabara da mutane suke in an ce a bada zakar kuɗi wani sai dabara sai ya je ya sai filaye da kuɗin yana da miliyoyin kuɗi dan kai ya bada zakka sai ya sai fili ya sai gona ha ya sai injin burodi ya sai gidan mai ya sai tireloli kaga kuɗi sun mutu in an zo neman zakka babu to duka ana cire musu zakka su ne kadara ana ce da su urudu tijara duk urudu tijara duk malaman fikir sun yi bayani a kansu kaga gidan mai ana masa zakka injin burodi ana masa zakka fili da ka ajiye duk filayen da suke zazzaune din nan ba a gina su ba sai an cire zakka mota ta haya da ka saya tana zuwa ta nemo ma kuɗi tana kawa akwai zakka duk abin da ka sani ka ajiye shi ne a matsayin kadara yana da zakka to ya ake zakkarsa idan shekara ta zo sai ka haɗe su gaba ɗaya ka buga kimar kuɗin su ina da fili a abuja yana zai yi kaza ina da fili a nan garin zai yi kaza ina da fili a gombe zai yi kaza kuɗin su nawa ne sai ka buga sai ka fitar da zakka shikenan kamar injin biredi ko misalin gidan mai shi yana da hanya biyu hanya biyun nan shine ko dai ka duba ribar da kake samu a shekara ribar da gidan man yake baka a shekara sai ka buga ta ko da ku kashe ta kake yi sai ka buga ta sai ka fitar da abin da ka samu shine zakka ko kuma ka yi kudin gidan man nawa ne kudin gidan man miliyan nawa zai yi sai ka buga sai ka cire zakka haka shi ma injin biredi da kuma dukkan wurare na kada ko filin garejin mota ko kuma mota tireloli da aka siya yanzu in ka ce ba za ka mai tirela bai zai zakka ba to ai ya gama da mutane kowa ya samu kudin sai je sai tirela tirelolin za a buga kudin su a gani nawa ne ko kuma a duba a ga a shekara nawa tirelolin nan suke tarawa to sai a buga a cire musu zakka na'am
mai wannan tambayan ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya Ah, malam ina so yan uwa musulmi su yi wa shugaban da'awa addu'a na musamman bayan haka tambaya ta malam shine idan mutum yana aikin gwamnati ya samu waɗansu kuɗi waɗanda ba na halal ba sai ya je hajji da umra da su malam ya matsayin ibadan shi
to ba shugaban da'awa ba da wanda suka koya wa shugaban da'awar da'awa su ma a yi musu addu'a ko ba ka bane mu ma masu saurari da ai mana addu'a gaba daya Allah ubangiji ya biya wa kowa bukatansa bai halatta ba mutum ya dauki kudin haram ya je aikin hajji da su akwai magana guda biyu wasu suka ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne kuma baya karban komai sai mai tsarki duk abin da ka bawa Allah kazantaccen abu ba zai karbe shi ba dan shi ya fi karfin ya karbi kazanta kudin haram kudin kazanta ne kudin cuta ne shi sa ya umarci muminai da mursalai gaba ɗaya su ci halal kuma su sanya halal suka ce wanda ya ɗebi kudin al'umma ko kudin haram ko kudin kwace ko kudin giya ko kudin caca ko kudin riba duk kudin haram ne yayi ko kudin karnuka ko na aladu ko yayi cinikin jakuna ya sayar ya ci riba duk kudin haram ne yayi ko na caca ko na na biro da ake rubutawa a sace na al'umma duk sunan su kudin haram ko wanda yi a shago ma akwai masu yi a shago ma suna cin kudin haram din ai ya sayo mummunan kaya ya sayarwa mutane a matsayin kyakkyawa duk kudin haram ne ko malamin makaranta da bai je aiki bai je zauna ya ci albashi shi ma duk kudin haram ne yayi haram din tana da fadi kuna iyakance ta ne a wani wuri daban kuma akwai maciya haram masu rijista ma akan haram din to duk wannan haramun ne yanzu wani dan wake bani labari an yi screening wannan gwamnatin da ta zo tana ta screening akan ma'aikata na boge wanda suke akwai su da wanda babu su a yace a bangaren education kawai a wani bangare ne ana bincike ana bincike sai da aka tarar da ghost workers mutum dubu biyu ghost workers babu su gaba daya suna ne kurin a takarda mutum dubu biyu kuma duk wata ana cire musu albashi yasa aka matsanta gwamnati yanzu ta matsanta tana ta screening kuma duk waɗanda suka ɗauki waɗannan ma'aikatan da babu su in ka duba musulmi ne watakila ma suna sahun gaba a masallaci da su ake sallah kuma suna cire albashin suna zuba aljifansu abin tausayi abin tausayi abin tausayi mutumin da ya gina rayuwarsa akan cin haram to babu su ka duba almajirai ɗalibai wani ya gama jami'a wani ya yi diploma wani ya yi nce shekararsa biyar shida bakwai yana ta neman aiki bai samu ba ga wani ya je ya rubuta mutum goma sha biyar a shi bangaren ofis ɗinsa kurin ma'aikata ne da babu su kuma ana biyan su albashi kuma yana sokewa ga kuma yan uwansa da kannansa yan uwansa a gari watakila za su auri kannansa ko za su auri danginsa su kuma ba su da aiki to shi ma wannan kaga duk kudin haram ne yayi duk kudin cuta ne to duk abin da mutum ya yi da irin wannan abin Allah bai zai karba ba kuma dole ƙarya tana ƙarewa dole wata ran abin zai ƙare kat hasiri kuma ya zo ya ya zo ya tonu to wasu malamai suka ce dan kaje ka aikin hajji ma kaje yawo kawai ka dai ka dai ka dai dai ka ci shinkafa kaza kam ka ci shinkafa ka ci kaza saboda kudin haram ne wannan kauli kenan wasu kuma malaman suka ce a tabbas ya yi haram tabbas kudin haram haramun ne a yi aiki da su to amma za a dubi aikin hajjin shi kansa zirga-zirgar da wahalar je ka dawo din sallar da ibadar da waye da waye da sauransu wannan aikin hajji da ya yi daban kudin da ya ɗauka ya kai shi hajjin kuma daban Allah zai kama shi da haramcin kudi da ya tara ya hau ya je amma kuma aiki ya yi aiki in ya yi mai kyau Allah zai karba in bai yi mai kyau ba kuma Allah bai zai karba ba to wannan masu dan sauki sauki kenan suka sauƙaƙa ni na faɗi wannan ne saboda amanar ilimi amma ni ban yadda da wannan ɗin ba yawwa ni kurin a wurina abinda na fi gamsuwa da shi kawai bai yi ba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban dan in kai wa mutane wancan ka bude musu kofa sai mutum ya zo ya saci kuɗi ya abin nan ya je aikin alheri yanzu kamar mutum ne ya je ya saci kuɗi ya ta gina masallatai sai ka ce Allah zai bashi lada ya saci kuɗi ya biya wa mutane kuɗin kujerar umra da makka sai ka ce Allah zai bashi lada shi dai wanda zai je Allah zai bashi lada amma shi wanda ya biya kuɗin bai da lada saboda mai dan ba kudin shi bane kudin cuta ne to wannan shi yafi kuma ba abin da yake da hadari a rayuwa malam irin cin haram wallahi annabi ya faɗa babu hadisan da suke masu ban tsoro irin hadisan cin haram manzo Allah yake cewa duk wanda yake cin kullu lahmin nabata bil haram duk tsokar da ta ginu da kudin haram fannaru aula bihi wutar jahannama ita tafi cancanta ta cinye wannan tsokar haka annabi ya ce amma na gaya muku kudin haram din kullum an faɗi kudin haram ku daina tunanin ma'aikatan gwamnati da suke ofis wallahi wasu malam nasu da sauki ne wani dan kasuwan aka shimfiɗe maka shi irin haram din da yake ɗiba abun ba cewa komai yanzu wani ya gaya mun ya ban labari a garin nan ya ce akwai abin da masu manja suke yi zan faɗa don ya shiga kaset sai mutum ya je ya siyo manja daga kudu arna ne suka sayar masa manja na a kudu lafiyayyen manja misali ne guda ɗaya kar ku ce na da rawar yan manja idan ya siyo manjan nan daga kudu ya shigo da shi sai ya sa mata su dafa masa kunu koko tukunya tukunya sai a zo a juye wannan manjan sai a ɗauko wannan kunun sai a siyo jawa ja jawa sai a gauraya wannan kunun da shi ya yi ja manja ja kunu ja sai a hada a gauraya a gauraya a gauraya sai manja ya bata kunu ma ya bata idan ya zo da manja jarka ɗari to sai ya zama ɗari biyu a haka za su zo su ɗura wa mutane suna sayarwa kuma a kasuwannin musulmi kuma masu yin abun musulmi kuma wai ya zo wai ya zo ya zo yana dukan kirji wallahi jonathan ya cuce mu mu an zaɓi ne to ga wani ƙaramin arnan ai a kusa da shi gaskiya ne gaskiya ne ban kafarta ka ba ban ce kai abin da ce dan karami karami wallahi ba fulatana da take kauye fa malam sai ta taho da man shanu sai ta sai ayabanta na ɗari biyar ta taho da man shanunta sai ta zauna ta ɓare ayaban nan ta sa ta a ƙwarya ta niƙe ayaban nan ta niƙe ta tas ta ɗebi man shanun nan ta zuba a cikin ayaba ta gauraye shi ta haɗe ga ayaba danko man shanu danko sai ta zuba shi a ƙwarya ya lebar sai a zo kai alhaji a sayar maka a matsayin an sayar maka man shanu ɗari biyar ɗari bakwai dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar kana zuwa kana kaiwa mata za su toya sai su je su toya maka soyayyen ayaba duk jama'a mu suna yi to ashe maciya haram din suna da yawa in aka bude wannan kofar wallahi mutane kaɗan ne za su kai labari yanzu na direbobi ma ina da shi amma ba yau zan faɗa ba sai wani lokacin abin da muka faɗa ne daidai Allah ya fi mana na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah gyara mana ku ji tsoron Allah ku gyara hanyar neman abincin ku ittaqullah wa ajmilu fi talab da na mahauta da na kasuwar shanu da na kasuwar yan kan wane ne nan gurin yan kan tudu da yan acaɓa da masu garin kwaki da masu kulla omo da wane ne wane ne har ma da malamai sun wana su duk kowa yana da irin nasa sai dai na malaman dai da sauki gaskiya Allah rufa mana asiri Allahumma izzana wa la tudhillana wa akrimna wa la tuhinna وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا الله duk wanda yazo wannan wuri yake da bukata ka biya masa bukatarsa marasa lafiyan cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman sana'a cikin mu Allah ka ba su sana'a Allah ubangiji waɗanda suke da iyalai masu kokarin haihuwa Allah ka saukar da su lafiya wanda yake neman haihuwan Allah ka ba shi lafiya wanda yake da mara lafiya Allah ka warkar da shi Allah ka ba mu damana mai albarka ɗaliban mu masu karatu Allah ka sa musu albarka masu yin jarrabawa Allah ka albarkace su a jarrabawar su muna neman Allah ya yafe mana kuma ya ƙara mana imani ya ba mu haƙuri ya ba mu damana mai albarka wannan hali da muke ciki a cikin wannan ƙasa tamu Allah muke roƙo ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙa mana ya ba mu zaman lafiya ya sauƙaƙa mana ya ba mu zaman lafiya ya kwantar da hankalin mu ya sa aljanna ce makomar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin